الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافير الصبر شاتك وسقوة الرجب هجرة دبو أي 446 wanda ya muwafaka da 18 ga watan 1 hijira 2025 ci gaba da karatu na fiƙihun malikiya daga wannan babban littafi mai suna matnul akhbari a wannan darasi namu na ainihin wato sha uku insha Allahu ta'ala za mu tashi fasulun fil haidi fasuli da yake bagana akan alhaib a idan ba a manta ba malam mai al'akhdari yana tattauna wato akan abubuwa da suke wajabta wanka eh wanda ya ambaci janaba to yanzu kuma akwai abin da ya kama da janaba wato shine damul haidi jini na al'ada wanda yake zoma mata eh wannan ya fi shafuwar mata kai tsaye yakan shafi maza a wani yanayi a wasu lokuta ba da yawa ba amma dai karatu ne wanda ya fi alakantuwa da mata kamar yadda al'imamun nawawi rahimahullah yake faɗa cewa yana daga cikin babuka waɗanda suke da zurfi a ilimi ya ce sakamakon cewa ba abu ne wanda ya shafi maza kai tsaye ba abu ne wanda ya shafi mata su kuma mata sai Allah ya jarabe su da kunya sannan kuma in ba a can baya-baya ba to zai yi wahala ka samu mace ta yi tsaye-tsayin daka ta ƙure a daka ta karanci wannan babi ta fahimce shi daki-daki sannan abubuwa da yawa in sun faru kuma ba za ta iya zuwa ta yi tambaya ba a yi mata bayani shi kuma malami duk yadda ya kai a karatu baya haila sai abin da aka tambaye shi sai ya duba littafi ya ba da amsa amma abin ya auku kai tsaye to kaga wannan ba zai faru gare shi ba to shine mala ya ce faslun ai haza faslun fil haidi wannan wani sabon fasali ne da zai magana akan alhaid in an ce alhaid a luga wato shine wato gudanar abu eh wato a samu abu yana gudu suna cewa asayalanu saboda shi jinin lokacin da yake fitowa gudu yake yi abu ne wanda zai zo kamar an koro shi malam da ka kashe wayarka abu ne wanda zai zo kama an koro shi zai zo shi yasa akan cewa haɗa sailu gebe ya kwarara a larabci akan ce haka gebe ya yi haila kenan to shi ne wannan kenan su kuma maza sai suka dinga kawai kula da abin da ke da alaƙa da su abin da ba sa yi sai kaga ba sa ba shi muhimmanci eh to sai ce hatta ma rubutu a wannan fannin ya yi ƙaranci sosai sai dai ka same shi a cikin ummatul kutub kara kara ta littattafan fiƙihu sai ka cimma babi da yake bagada akan haida a ba ka ganin malamai sun ba shi himma ana ware shi shi kaɗai ana bayani a kansa don yana daga cikin dalilan da yasa babin yake da wahala hatta ga malamai sai ɗaiɗaiku to malam mai al'akhdari ya ce wanne sa'u mubtada'atun wa mu'tadatun wa hamilun to bala ya ce mata kashi uku ne dangane da shi jinin al'ada duk da wasu malamai sun kai su sama ga haka wasu sun ce ma mata kashi takwas ne to shi sai ambaci uku wanda su suka fi yawa a ɓangarorin mata dangane da shi jinin akwai mubtada'a wadda take ita wato sabon fari ce jini bai taɓa zo mata ba in banda wannan da ya zo mata wato shine jini na farko da ta fara gani akwai wadda kuma a'a jinin ya taɓa zo mata eh wannan da ya zo ba shine na farko ba a gama wuta da kenan to sai ta uku wadda ita akwai saɓani a kanta mai ciki eh wasu malamai na ganin ba ta al'ada amma su malikiya sun ce a'a tana al'ada sai dai a babin nudur a ɓangaren can ba a rasa ba ana samu sun ce waƙi ya tabbatar da haka an ga wasu ɗaiɗaikun mata ga su da ciki kuma suna ganin jini na al'ada to shi kuma abu ko so ɗaya aka same shi shikenan za a tabbatar da hukuncin abu ko da ko mafi yawa ba haka abin yake ga mutane ba to amma wasu malamai sun ce mace in tana da ciki in dai ta ga jini to jini ya zamo ciwo in ba dab da haihuwa ba ne in kusan haihuwa ne jinin haihuwa ne to amma su malikiya za ka ga suna kawo ta eh cewa in dai ta ga jini to ita ma za a lissafa ta a matsayin mai haila eh to kaga in ka kalli yanayinsu ba zai yi hukuncin su ya zamo ɗaya ba tsakanin wadda a sabuwa da wadda kuma ita ta saba da ita wannan mai ciki to shi yasa ake buƙatar a yi bayanin kowace daga ciki to sai mala ya ce wa aksarul haidi mafi yawan kwanaki ai wa aksaru ayyamil haidi mafi yawan kwanakin wato ainihin ko kuma jinin al'ada kenan daga nan sai suka fitar da cewa shi jinin haila la hadda li aqallihi bin nisbati li zaman duba da lokaci shi jinin al'ada baya da baya da haddi ba a cewa zuwansa misali sai in ya kai sa'a ko sa'a biyu ko rabin yini ko yini ko yini da dare kwana ɗaya su malikiya suka ce babu wannan inda ya riga ya zo walau fi lahazatin ne ko da a sakan ɗaya ne to sunansa jini amma bin nisba kuma dangane da yawansa suka ce haddinsa shine ya zama walau bi nuqtatin wahida ko da ɗigo ɗaya ne ya fito mace to ya zamo jini da ya cika ƙa'idodi da sifofi na shi wannan jini to abinda su suka faɗa kenan su malikawa duk da wasu malamai na da saɓanin wannan magana ɗin to sai suka ce mafi yawan kwanakinsa wanda su ne gaya kenan lil da ati ga wadda take farkon farawa jinin da ta gani shine na farko gare ta hamsata ashara yauman kwana sha biyar ne saboda haka idan mace jini ya zo mata a matsayin na farko gare ta to bisa ga wannan ƙauli in jinin bai ɗauke ba to za ta ci gaba da zama sai kwana sha biyar sun ƙare idan ya kai kwana goma sha biyar bai ɗauke ba sai ta yi wanka abin da ya haura daga sha biyar to jini ne na rashin lafiya sai ta nemi magani to wannan ɗaya ne daga cikin ra'ayoyi a fiƙihun malikiya wasu malamai sun faɗi akasin haka a sun ce a ita mubtadi'a ta'tabiru bi atarabiha kamar da mai askari ya ce wa ta'tabiru bi atarabiha wal mubtadi'atu wa ta'tabiru al mubtadi'atu bi atrabiha yace wadda take farkon fara jini jininta shine na farko to ita takan kalli tsarekunta a shekaru kamar waɗanda suke an haife su lokaci ɗaya tare da su ta samu kamar mace ɗaya biyu uku ta tambaye su da jini ya zo muku kwana nawa ya yi abinda suka gaya mata in kila sun ce kwana hudu ko kwana biyar ko kwana shida ko kwana bakwai ko takwas to sai ta yi amfani da wannan idan jini ya ci gaba da zo mata ya kai wannan kwanakin da suka gaya mata to anan shi ma sai malamai suka sake wani saɓani wasu suka ce kawai wanka za ta yi abin da ya karu akan haka jini ne na rashin lafiya wasu kuma suka ce za ta yi alistizharu shi ne za ta ƙara kwana uku akan abin da suka gaya mata idan ta ƙara kwana uku in can takwas suka gaya mata to sai ta ƙara kwana uku su zamo sha ɗaya idan sha ɗaya ya yi to ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba sai ta yi wanka kuma sha ɗaya ɗin yanzu za ta lissafa shi a matsayin shi ne al'adarta in wani wata jini ya sake zuwa to sha ɗaya ɗin za ta karkata a kansa abin da su wasu malamai suka faɗa kenan ko kuma ta kalli ‘yan uwan iyayenta mata kamar ƙannin babanta ko yannin babanta’ ko ƙannin mamata ko yannan mamata shi ma ta ɗan bincika nawa yanayin al'adarsu take kasancewa to shi malam ya askari fahimtarsa kenan an gane ko shi malam ya asgari abinda abinda ya faɗa kenan da wannan kenan amma shi malam malam mai adari to kun ga shi abin da ya zaɓa shi ne kwana sha biyar sai sun ƙari ba za ta tambayi kowa ba kawai za ta karkata ne zuwa ga aksaru ayyamil haidi shi ne kwana biyar don kwana biyar ɗin ya kai bai ɗauke ba sai ta yi wanka in ya ɗauke kuma shi kenan kuma daga nan kwana sha biyar ɗin shi za ta riƙe a matsayin al'adarta yayin ta koma mu'tada ta tashi daga mubtadi'a ta tashi daga mubtadi'a to wannan ita matsalar ta mai sauƙi ce eh to shine ma ya ce walil mu'tadati adatuha wadda kuma ta saba da jinin kila wannan da ya zo mata ba shine na farko ba akwai wani da ya fara zo mata ko so ɗaya ko so biyu ko sama ga haka to sai ta yi aiki da adatuwa abin da ta saba da shi in kwana uku ta saba da shi to kwana ukun za ta riƙa in kwana biyar ko kwana takwas shi za ta riƙa sai ta jira sai ta kai wannan kwanakin To ita kuma in kwanakinta suka kai abin da ta saba, sai jinin bai ɗauke ba, to shi ma akwai saɓani a wurin malamai. To ɗaya daga cikin ra'ayoyin shi ne malam zai faɗa ya ce fa'in tamada biha addamu idan jinin tamada ya ci gaba da zuwa biha ga ita al'adar tata, addamiru yana koma zuwa ga adatuha. to injini ya ci gaba da zuwa ya zarce ma al'adarta to za da salasata ayyami za ta yi ƙarin kwana uku ne shi malaman fiƙo suke kira da alisti ziharu eh alisti ziharu sai ta ƙara kwana uku in uku ta saba da shi ta ƙara uku su zamo shida in bakwai ta saba ta ƙara uku su zamo goma an gani malam tujawiz khamsata ashara yawman in dai wannan ƙarin ba zai sa ta ƙetare kwana sha biyar ba to uku za ta ƙara in kuma ƙarin zai bayu sai an haura sha biyar ɗin to ba za ta ƙara kwana uku ba na fatar an gane misali in kwana goma sha ainihin uku take yi shi ta saba da shi to kaga kwana biyu kawai za ta ƙara shi a haƙƙinta in sha hudu take yi kwana ɗaya za ta ƙara shi ne haƙƙinta amma in sha biyu take yi to sai ta ƙara kwana uku in sha ɗaya take sai ta ƙara kwana uku in goma take ta ƙara kwana uku ya zamo uku ɗin ba zai bayu ya zan an zarce sha biyar ba saboda a wurin malika ba a wuce sha biyar shi ne aksaru ayyamin haidi to wannan shine fatawar wasu daga cikin almajiran al'imamu malik musamman almisiriyuna su ibn al-qasim da sauransu su kuma almadaniyuna daga cikin almajiransa suka ce a'a idan jinin ya keta al'adatta ya zarce al'adatta to za ta yi ta tafiya ne har sai an cike kwana sha biyar ita ba istizhari su ba za su suka ce ba za ta yi istizhari ba kuma asali ita wannan fatawa ita al'imamu malik ya fara yi a farko kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a littafinsa a tamhid haka abul walid al-baji a littafinsa al-muntaka da ya sharhi ga al-muwatta shi ma a tamhid din sharhi ne ga al-muwatta tufata wadda ya fara yi kenan ya ce wadda ta saba da wani al'ada na kwanaki kuma da jinin ya zo sai ya wuce wannan abin da ta saba da shi to za ta yi ta tafiya sai ta kai kwana sha biyar kamar yadda wasu suka faɗa akan almubtadi'a to amma daga baya to su almadaniyu na almajiransa sai suka yi aiki da wannan to daga baya sai ya faɗi wannan ƙauli cewa za ta yi alistir zaharu shi kuma alistir zaharu asalinsa ƙiyasi ne ƙiyasi ne watakila kana ta karanta ta ƙara kwana uku amma da za a tambaye shi ina malikawa suka ciro wannan hukunci me dalilinsu bai sani ba kaga wannan ba a kira ne faƙihi eh in ka ce alisa zahari zai ma bayani ya yi sharhi ya komai amma me madogarar balikawa bai sani ba ba faƙihi ba ne mutafaƙihun ne ake kiransa akwai bambanci tsakanin alfaƙihu da almutafaƙihu alfaƙihi shine faƙihi da ma'anarsa almutafaƙihu wanda ke son ya zama faƙihi bai zama ba to ƙiyasi ne akan dabba almusarratu almusarratu can da Uh, in za su kai dabba kasuwa su sayar an gani kila in tana da matsalar nono to sai su daina tatsan nononta adadin wasu kwanaki sai nonon ya taru hantsa ta cika ta tashi sai a ɗauke ta sai a kai ta kasuwa ana zuwa shi wanda bai san makari ba da ya kalla sai ce a lallai wannan wannan dabbar lafiya lau ce wanda maraka kora kuma lafiya lau sai ya saya sai ya saya da ya je kwana biyu kwana uku yana tatsa nono sai ya ga hantsa ta ta yaƙu ne to irin wannan malamai suka ce in ya saya sai ya kai waje alƙali to alƙali sai ya ba da kwana uku sai ce to a tsare dabban nan kwana uku in aka tatsa nononta aka ga bai ragu ba to lahiya lowe take in kuma aka tatsa nononta cikin kwana uku din nan hantsan nan ta ta yaƙu ne to shi kenan an zalunce shi eh saboda haka sai alƙali ya sa a sake mata kima tunda yanzu kaga kimar ta ba za ta kai kamar ta farko ba to wannan ƙarin kwana uku da aka ba da damar alƙali ya sa shine hujjan malikawa da suka zo ga mace mai haila cewa wadda ta saba da al'adarta kuma jinin ya zo ya saba ma al'adar to za ta yi ƙarin kwana uku saboda ƙarin kwana uku ɗin zai ba da dama a gane jinin na gaske ne daidai yake da na wancan koko ba na ba shi ba ne in wani abu ne ya shigo to kwana uku ɗin zai ba da dama a gani to wannan shi ne hujjarsu shi ibnu abdulbaru dai ya kawo waɗanga bayanan an fahimci wannan walil hamili to sai ta uku mace mai ciki ba da salasati ashurin hamsata ashara yauman wa nahauha to mace mai ciki bisa kaddara cewa tana jini kenan a wurinsu su maɗin sun ce ba kowace ba ce galibin mata masu ciki ba sa ne ba sa jini al'ada amma ana samu ɗaiɗaiku to kaji yadda abin yake shi ya sama ya kawo ta a ƙarshe to cikin za a duba ne in ya kai wata uku sai jinin al'ada ya zo mata tunda kaga ciki wata uku in jini ya zo ba a ce haihuwa ba ne da mafi ƙarancin haihuwa wata shida ne shi ne mafi ƙaranci to wata uku hamsata ashara yauman in jini ya zo mata kuma bai ɗoke ba to za ta zauna ne tsawon kwana sha sha biyar wani hauha ko kwana ashirin shi ne na hauha ɗin e, ma'ana za ta zauna kwana ashirin an gane in cikin ya kai wata uku to za ta zauna kwana sha kwana ashirin a matsayin shi ne kwanakin hailarta. Injinin ya yanke kamin cikan kwana ashirin ɗin sai ta yi wanka. In kuma bai yanke bai kai kwana ashirin, to kwana ashirin ɗin shi ne aksarul haidi lilhamili ba'ada salasati ashhurin. Idan ciki ya kai wata uku to mafi yawan kwanakin al'ada ta kwana ashirin ne. in bai ɗauke ba sai ta yi wanka abin da ya zo to jini ne na rashin lafiya in ta nemi magani za ta samu lafiya wa ba'ada sittati ashhurin in kuma ya kai kwana in ya kai wata shida to ishiruna wani hauha kwana ashirin ne ko makamancin kwana ashirin shine kwana talatin ta kuma wadda cikinta ya kai rabi Uh, abin nan ya kai wata shida to al'adan ta kwana talatin ne injinin ya zo mata in ya yanke kamin kwana talatin ɗin shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada in bai yanke ba to shi kenan za ta daina sallah da azumi da sauransu sai kwana talatin ɗin ya cika ita kuma shi ne aksaru ayyami haidiha e. to nan kaga bai ambaci in cikin na wata ɗaya wata biyu wata hudu wata biyar wata bakwai wata takwas wata tara shi kuma sai ka koma muktasar can za ka samu wannan karatu to in yana wata ɗaya wata biyu an gane da wata hudu da wata biyar da wata shidda duk kwanakin al'ada ta kwana ashirin ne ba bambanci ka gane karatu? in cikin yana wata ɗaya wata biyu dama na uku a bace shi wata hudu wata biyar da na shida da ya ambata kwana ashirin ne in ya shiga wata shida to da na wata bakwai da wata takwas da na tara shi kuma ita nata kwana talatin ne to in ka koma a muktasar shi kuma can za ka samu wannan karatu ta ita kuma ga yadda yanayinta yake bisa ƙaddara in an samu mai ciki kila ta yi maka fatawa amsar da za ka ba ta kenan sai ka tambaye ta cikin wata nawa ne ta gaya mako nawa ne to shi kenan ga amsa an baka ko to fa in taqatta addamu to ita wannan mai ciki da ake magana wani zubin akan samu jinin sai ya dinga yayyankewa wata ya zo yau gobe ya ɗauke ko ya kwana biyu yana zuwa na uku ya ɗauke eh ko ya zo kwana uku na hudu ya ɗauke ko ya kwana biyu ya zo kwana biyu ya ɗauke ana samun haka ko eh wadda jini yake mata wasa kenan eh mai cikin yake magana amma kuma hukuncin da zai ambata ya shafi almubtadi'a ya shafi almu'tada shi wannan hukuncin da za a ambata duk matar da jini yake mata wasa an gane ya zo yau gobe ya abin nan to shine za a ambaci hukuncinta to shine mala ya ce lafakat ba lafakat ba lafakat ayyamahu to za ta tattara kwanakin jini eh misali mai ciki din nan da ake magana muƙaddara in cikin wata uku ne ba kwana ashirin aka ce za ta yi ba to sai jinin ya zo cikin kwana ashirin din nan yau ya zo gobe ya ɗauke ko in yi kwana biyu ko uku yana zuwa ga na hudu ko ga na biyar sai ya ɗauke yawwa kaga an samu tsakanin jini da mi da tsalki to sai ta tara kwanakin da jinin yake zuwa sai ta lisafa in sun kai ashirin sai ta yi wanka wancan kwanakin ɗauke wasu na tsalki sai ta yi jifa da su ba za ta lisafa da su ba haka almubtadi'a da aka ambata a farko ita ma da aka ce injinin ya zo mata sai ta kai kwana sha biyar na yadda ya kawo to ita ma da ya zo ya zo yau gobe ya ɗauke ya zo yau gobe ya ɗauke ya zo yau gobe ya ɗauke to sai ta tara kwanakin da jinin yake zuwa in ta ga sun kai kwana sha biyar da shi kenan da ta yi wanka sauran kwanakin abduhur na tsalki sai ta yi jifa da shi haka ita ma al-mu'tada abinda ta saba da shi na al'adarta to kwanakin jinin shi za ta har hada jimillarsa in ya kai yawan al'adarta an gane a wurinsu da suka ce a istizhari to sai ta ƙara kwana uku akan na al'adarta na fatar an gane eh amma istizharin suka ce za ta yi shi ne ala a kasari eh duk da dai ba shi ake ambata ba wannan daban ce eh wannan yana son in kawo ita kuma wadda ita ba ta da takamamman al'ada wadda yana cikin wadda malamai ke kawowa eh wadda wannan watan kila ya kwana uku ko kwana hudu wani watan kwana biyar ko shida ko bakwai ko takwas haka dai za ka samu duk wata jinin yana abin nan to ita malamai suka ce a tunda ya saba ma al'adarta to ƙarin da za ta yi na istizhari ƙoƙarin a barrantar da mahaifar to za ta ƙara kwanaki ne akan kwanaki mafi yawa an gane? misali wani zubin ya zo kwana uku wani zubin ya zo kwana biyar wani zubin ya zo kwana takwas to in ta tashi istizhari za ta yi istizhari ne akan mafi yawa shine kwana takwas ba za ta ɗauki aƙalla ko mafi tsakiya ba hatta ko tukammila adataha sai ta kammala abin da ta saba da shi in wadda ta saba da al'ada ce in mubtadi'a ce sai ta kammala kwana sha biyar kamar yadda dai mun yi bayani a wata nuskan hatta ta kammula adatuha har sai al'adar tata ta kammala to wannan shi ne ita da aka ce misali a jininta jini ne na rashin lafiya to shi wannan jini ba abin da yake hanawa ana kiransa da da mustihabatin bai hana sallah bai hana azumi bai hana komai hatta saduwa da ita ba zai hana ba saboda jini ne na na ainihin ciwo an gane ko wannan shi ne sunan za mu takaita in kun fahimci ɗan bayanin da aka yi to karatu na gaba akwai wasu matsaloli sai a ƙara da su kada abubuwan su yi yawa a dam na'am na ji ka ce kwana ashirin kwana ashirin da an da ce sha biyar ko makamancin shi a wannan na mai ciki ne kila kana waya ita mubta da ya yi gaya kwana sha biyar ne mai ciki ita adda kwana ashirin ko kwana talatin amma da wadda ke farawa da wadda ta saba da al'ada to mafi yawan kwanakinsu sha biyar ne sha biyar ne sannan ita mubta da ya ɗin nan ko wani abu mai mahimmanci duk abin da ya zo mata ba sai jini ba ko da kudura ne ko sufura to hukuncin sa hukuncin jini eh mubtadi'a ba eh za ta ɗauke shi hukuncin jini sufura shine wasu ruwa-ruwa masu launin ƙasa-ƙasa haka ba jini ba ne kai tsaye kudura kuma ruwa-ruwa ne akwai kazanta-kazanta a ciki kila akwai wasu abubuwa na jini ciki amma dai ba jini ne normal ba to ita a wurinta wannan duk jini ne duk za ta lissafa shi a matsayin jini to wannan yana da dangantaka da yanayin mata akwai wadda za ka gama yanayin jininta ma kudura ne wata sufura ce saboda yanayin inda take rayuwa da kuma nau'in abincin da take ci yana tasiri wajen wannan kuma irin masu tafiya haka sukan samu irin ma wannan canjin jinin ta saba gani amma saboda ta bar najeriya ta koma wani wata ƙasa to sai wani abu ya zo mata kuma ba jinin ba sai ta ɗauka ai ba al'ada ba ne kuma al'ada ne canjin yanayi aka samu wadda aka ce ba za ta lissafa kudura ko sufura ba ko kuma alamar tsalki ne gare ta wadda dama jinin ta saba da shi wanda ke zo mata baki mai kauri mai wari an gane to idan ya ɗauke ta yi wanka to koda ta ga ruwan sun zo na kudura ko sufura ba za ta yi itimari da shi ba saboda dama tana da abin da ta saba da shi to shi ma wannan yana da kyau sai an wasu 'yan mata tambihi akan wannan kata ji ana cewa jinin al'ada ji da al'ada sai daga tun da ba jini ba ne ba al'ada ba ce to ko da sufura ne gane? yawwa sannan wasu matan kuma a injinin ya ɗauke kamin su yi wanka ko kuma in ya zo ƙarshen ɗaukewarsa to suna ganin sufura ɗin ko kudura alamar cewa jinin ya kai ƙarshe kenan to ko su ɗin ma kaga an ce za su saka shi cikin jinin ne sai sun jira kudura ɗin ta ɗauke alama ce wadda ka nuna cewa jinin ya zo ƙarshe to kaga suna abin da aka ambata a kansu kenan to dole dai sai an bibiye littattafai sosai an yi ilmami kan abin da malamai suka rubuta kuma ka san hatta ma yanayi na mata to wannan shi zai baka dama ka iya sanin wannan matsala ba ilimi ne na littafi kawai ba a gane akwai wasu abubuwan ba su a littafi sanayin al'adu ne da yanayin mata da sauransu eh, kaga kamar canjin yanayi na mace to kaga wannan yakan faru eh, wannan yana faruwa ko kuma da jinin ta saba da shi amma sakamakon wani canjin yanayi ko na haihuwa sai kuma jinin ya canza kila kalan jinin ta ya koma ja ko kuma ya koma sufura ko kudura ɗin to kaga in ba ilimi sai a samu wani sai ya ce mata ai ba jini ba ne tunda dai ba jini ba ne ai ba sai ta ta daida sallah ba kaga ya jefa ta cikin bala'i alhali al'ada ta ce ta samu tagayyuri kamar yadda kai ma wani zubin kaga kaɗan yi fari-fari wani zubin kaɗan yi baki-baki ko ba saba haka to su ma mata suna da irin wannan yanayi yana da alaƙa da malamai suka ce da abincin da suke ci ko yanayin haihuwa ko canza ainihin society haka to ana samun irin wannan Eh, insha Allah wani darasi sai mu ƙara bayanin wasu abubuwa da ba a ambata ba Eh. wa alaikum assalam wa rahmatullah karɓar mu tambaya ita gaba ita ka shekara ashirin da biyu to tabbaku ba ta taɓa ganin haiba ba ita kuma wani bani za ta kai kusan shekara ashirin da biyu eh so kusan kuma duk tsararrakin da kowa tana haiba amma ita ba ta taɓa al'ada ba eh to yana yiwa rashin lafiya ne eh yana yiwa kuma yana yiwa normal ne eh yana yiwa lafiyar talau normal ne kawai dai al'adan bata zo ba ne eh dama mafi karanci dai daga shekara tara ne mace take fara al'ada mafi karanci kenan Eh, to kaga in ha- an kai shekara ashirin da wani abu to yana da kyau a je asibiti a bata shawara a je asibiti su bincika in suka tabbatar da cewa babu wata matsala lafiyar talau to kaga ba wani abu ba ne don cikin matsaloli da kika a wannan fannin ah, akwai matan da daga shekara sai shekara suke haila Eh, kaga wani bai san haka ba Eh, in ta ga jini a wannan shekara to shi kenan sai wata shekara kamar haka akwai wadda duk bayan wata shida take ganin jini a shekara haila so biyu take yi an gani kuma akan samu wadda aka san haka akwai wadda ita kuma ga wata ɗaya sai ta yi jini biyu ta yi a farkon wata ta yi a ƙarshen wata akwai ma mai ganin jini uku a wata ɗaya kaga ita ya an sake ta wata ɗaya ta gama idda kuma abin nan daban-daban Eh.
daban-daban haila ce daban-daban saboda kila kwana uku take yi ana samun haka Mm. Mm.
sai an tsananin bincike da kuma kiyayewa Mm.
don in ya zan kila tana cikin irin masu da kila so ɗaya ga shekara kusa da ƙaddartawa kuma ya zan haila tana zo mata da mafi ƙaramcin tahowarta Mm.
kada yana da wuya a yi saurin ganewa in ba an kula sosai gaskiya ne ai mafi dai kyau dai ta je asibiti saboda amfanin zuwa asibiti in suka je za su za- za- za su auna ta za su bincika idan suka bincika in ba ta da jinin suna ganewa in kuma akwai shi suna ganewa in kuma rashin lafiya ne don akwai rashin lafiyan da ke hana haila akwai ciwo da zai kama mace sai ya hana mata zubar da jini to kaga in shi ne kaga sai su gane sai a bata magani shi ne amfanin da ya zuwa asibiti Mm. in kuma a zaman kila tana sabuwa bata tsaya ta ba da kulawa kamar yadda ka yi bayani haka yana faruwa tunda jinin ba wai dole sai ya zo da yawa ba kun ji mun faɗa a farkon karatu ai mun yi maganar ko da ɗigo ɗaya ne kuma ko da a sakan ɗaya ya zo sunan sahila to kaga sai an kiyaye a wannan babin Eh, kaga sai in ta kore yiwuwar ganin shi duka a waɗannan to kaga sai a nemi likita sai ya duba ta in ciwo ne sai a duba kuma lafiyar talau a tana daga cikin matan da ba sa yawan haila Eh, don abin da ya fi galibin mata duk wata a yi jinin so ɗaya wannan shine mafi yawan mata amma ba kowace a haka ba eh ba kowace a haka ba eh so a bata shawara ta je asibiti awwalan eh sannan kuma a ƙara mata tambihi ta ce to fa gafa abin da malamai suka faɗa dangane da jinin kar ki ɗauka wai jini sai in yana ta zuba yana ta tarara tun da haka sabuwa ce ba ta san makari ba kuma kila iyayenta mata ba malamai ba ne ko ba gogaggu ba ne a wannan babi bale su yi mata tambihi don su canza magabata su suna ƙoƙarin tun yaransu ma kamin su kai wannan labul ɗin su ne musu bayani don kar aje jini yana zuwa ta ɗauka ba jini ba ne ta shekara tana jini ita ta ɗauka ba ta fara jini ba alhali kuma a shari'a tana nan tana jini saboda rashin bayani da rashin zuwa makaranta da shi yasa su magabata sukan zaunar da 'ya'yansu mata su ne musu waɗannan bayanan to mu ba abin da ya kamata kenan amma sai ka ga mutum wai yana jin kunya ya zaunar da ɗiyar shi ko ba ta shi eh alimamu shafi ko ba gaba ne ka gani sai da je tana ta sallah cikin cikin jini eh
idan dai jin zai to ma su kan gane zai koma a ba kowace a haka ba wajen can asibita cikin tana ci wannan galiban ne ba kowace a haka ba Eh, akwai wadda jini zai zo mata da safe ba za ta ga ya zo mata ba sai in ta je tsalki wai ai galibi wasu ba ta hanyar tsalki suke gane jini wannan wasu ne a haka wasu sukan kamu da ciwon mara Eh, wannan shi ya yawa ma ba ma ciwon kai ba ko kuma ciwon mara ma shi yake sabbaba ciwon kai amma asalin ciwon mara Eh, shi kuma galiban wannan budare su da wannan sifa waɗanda ba su da aure Eh, mafi yawa in kaji suna cewa mara suna ciwo to lokacin jini ne an gani amma akwai matar da jinin ya zo kuma bata ma san ya zo ba eh to mafi yawa masu hankalin ne shi yasa aka ce in za ta kwanta in ta je tsarki ta bincika in ba ta ga jinin ba shi kenan sai ta je ta kwanta don yakan yi ya- ya zubo ba ta sani ba tun da shi ba ciwo ka yadda shi ba ba haihuwa ka yadda shi ba shi haka kawai yake zuwa da kansa to ba kowace mace a haka ba Eh, babi ne mai faɗi Eh, sai an bi a hankali Allah ya zabu dace akwai wata tambaya? Hmm? tambayan sun ƙare kenan to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh